أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna sha biyu ga wata na biyar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa sha shida watan sha biyu miladiya ta 2021 da izinin Allah wannan zai zamanto darasi na hamsin da biyar a cikin littafin ahkamul shana'izi wa bid'aha wallafan shehu malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala muna cikin bayanin abinda ya haramta a yi a gindin kabarin raka wanda malin ya ambata mana cewa daga cikin ababen da suke ba sa halatta a yi a gindin kabari ko kuma gashi kabarin a karan kanshi na farko gina shi ko yi rubutu ko kuma yanka a gindin shi ko kuma sauran ababen da malin ya ambata sai ya shiga kawo dalilan da suke nuni akan haramcin haka mun ji dalili guda uku za mu tashi dalili na hudu arabi' maliki cewa an sumama tabni shufai qala yake cewa kharajna ma'a fudala tabni ubayd yace mun huta tare da fudala ibn ubayd ila ardin rumi zuwa ga kasar rum وكان عاملا لمعاوية على الدرب shi kuma ya kasance ma'aikaci ne ga mu'awiya ibn abi sufyan ala darbi a mashigar kasar rum kenan farko mashiganta male ce wa fi riwayatin a wata riwaya kuma ka zauna ardar rumi mun tahi yaƙi zuwa kasar rum وعلى ذلك الجيش فضالة بن عبيد الأنصاري yace a cikin wannan runduna da ta huta zuwa yaƙi ƙasar rum akwai wanda ake kira shi da suna fudala ibn ubaid al-ansari Allah ka da gare shi yace fa usiba ibn ammin lana bi rudis sai wani dan ammin mu daga ce ibn al-am shine ɗan uwan mahaifinmu sai aka kashe shi a wani wuri da ake kiran shi da suna rudis fasalla alaihi fudala sai fudala ibn ubaid sai ya mushi sallah kenan sallah ta gawa yanzu da ya gama sallah akan shi wa qama ala hufratihi hatta warahu ya tsaya a gindin kabarin shi har aka kai inda aka bunne wannan mutuma falamma sawaina alaihi hufratahu lokacin da muka daidaita mushi ramin shi muka daidaita mushi kabarin shi qala sai fudala yake cewa akhiffu anhu ku sauƙaƙa mushi bi mana ku rage mushi tilin ƙasan da yake saman shi wa fi riwayatin ukhra a wata riwaya kuma yake ta khaffifu anhu ku sauƙaƙa mushi kar ku zuba mushi ƙasa da yawa فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بتسوية القبور saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umurtar mu akan mu daidaita kabarurruka to kaga wannan makirai yana nuni akan rishin halaccin kenan a yi kabari ya zama tuwa tsololuwa ya wuce sama da tsani guda ko yawwa kenan shi ne baya halatta to malike cewa akhrajahu ahmadu bir riwayataini wa isnaduhu hasanun wa ibn abi shayba bir riwayatil ukhra wa rawahu muslimun wa abu dawud wan nasa'i wal baihaqi min tariqin ukhra an sumamata نحوه أخسر أخسر منه وهو رواية لأحمد ولفظها عنده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول anan kuma fudala yake cewa ya ji da kunnen shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sawu quburakum bil ardi ku daidaita kaburrukan ku da ƙasa kina kasi kololuwa da yawa to wannan hadisi da wannan lafazi na sauwu ƙubura kumbil ardi ya ce wa fi isnadihi ibnu lahi'ata a cikin sanadin waɗanda suka rawaito hadisa a kodin mutu ana kira shi da suna ibnu lahi'a shi kuma ibnu lahi'a iya da matsala a wajen malaman hadisi suka ce wa huwa sayyi'ul hifzi bi ma'ana iya da har da mai rauni kenan har da shi bata da kyau la'alla zai ce ya ji daga wani ashe ba daga wani bane daga wajen wani ne shi to a dalilin haka kenan hadisin zai iya samun matsala amma suka ce wa lahu turuqun wa alfazun fi mu'jam at-tabarani al-kabir amma hadisin iya da turuq iya da wasu hanyoyi iya da wasu lafuzza a cikin mu'jam na at-tabarani yace wa amma al-hadith al-mashhur ala al-alsinati bi lafzi hadisin da ya shahara akan halshen mutane da sunan cewa khairul quburi ad-dawarisu mafi alherin kaburruka su ne wanda aka shahe alamansu kina aka shahe su aka hada su da me suka zama to kamar daidai da ƙasa suke to shi wannan hadisin fala asla lahu fi shay'in min kutubi sunna mal albani ce wannan hadisin bai da wani asali ko daya a cikin littattafan hadisi gaba daya kenan ba maganar a shahe bane gaba daya ana ne a daidaita kadda tsawon shi ya wuce tsani guda amma ba ana yin sauwuhu bil ardi mana a daidaita shi bai zamanto nibon shi ɗaya ne da sauran ƙasa ba haka ake nihi ba malace wa huwa bi zahirihi munkarun yace ai wannan zahirin wannan hadisi ba munkar ne me yasa li'anna al-qabra la yanbaghi an yudras saboda shi kabari baya halatta a daidaita shi da ƙasa ya zamanto daidai ya zamanto nibon shi ɗaya ne da sauran ko ina ba su haka dama ana so ya zamanto ya tashi amma tashin ne ba a soyayi da yawa kar ya wuce tsari da malai ce balbari dai yambari ya cancanta an yi zalla zahiran marfu'an an ya zalla ya zamanto shi wannan kabarin zahiran daga an gani ana iya gane wannan tunin kabari ne marfu'an a ɗage sama da sauran wurin da ba shi ba a yake cewa anil ardi game da ƙasa ya ɗan ɗagu ya ce ƙadra shibrin gwargwadon tsani guda ya ce kama sabaka kamar yadda bayani ya riga ya gabata a baya me yasa liyurafa fayusana wala yuhan saboda a gane kabari ne fayusan sai a kiyaye shi kina kada zo a rika tattaka shi wa wala yuhan kuma ba za a walakantar da shi ba sannan kuma wa yuzara a rika ziyartar shi wala yuhjara ba za a kaurace mishi ba to kenan anan bagaran da ake na cewa tudun kabari kenan tudu ne ba a so yayi diya wanda ya wuce iyaka kenan harkan da ya shahi gini kuma mafiya da suke daga an gina kaga magana ta riga ta gari maliki cewa summa inna zahira min hadisi fudala yace abinda yake zahiri a cikin hadisin fudala kana ya'muruna bi taswiyatil qubur ya kasance yace manzalla yana umurtar mu akan mu rika daidaita kabari yace taswiyatuha bil ardi yace bi haythu la turfa'u itlaqan a daidaita ta da ƙasa ta hanyar da ba za a ɗaga shi ba kina ɗaga shi ɗaga wanda ya wuce iyaka malai ce wa hada zahiru ghairu muradin qat'an yace amma zahirin abin da ke cikin lafazin ba shi bane abin da ake nihi a ce a daidaita shi da ƙasa ya zama to nemo shi da ƙasa ne ba haka ake nihi ba me yasa yace bi dalili anna sunnata saboda dalili abin da yazo shine a cikin sunna ar-raf'u qadra shibrin a ɗaga kabari daidai tsani ɗaya shi ne abin da ya tabbata kama marar al'isharatu ilaihi sabiqan kamar yadda nuni akan haka ya wuce a baya kina an yi wannan bayanin duka kin ana nihin taswiya a daidaita shi ba da a daidaita shi ba a daidaita shi da ƙasa ba a a daidaita shi kin kar yayi tsawo da yawa ya wuce tsani daya malai ce wayu ayyidu hadha min alhadisi nafsuhu qawlu fudala yace abinda ma yake ƙara nuni akan cewa hadisin fudala ma ba wancan yake nihi a daidaita ba a kan ƙasa yace fadar shi da yace khaffifu ku sauƙaƙa ai at-turab kenan kakku zuba kakku zuba ƙasa da yawa falam ya amur bi izalati turabi anhu bil kulliya ba ta ba a hudda kasan gaba daya ta ku dan sauka mishi kenan ku rage tsawon kare yayi yawa malice wa bi hadha fassarahu al ulama ai malamai akan haka suka fasarta wannan hadisi na fudala yace unzuril mirqat ka je ka duba littafin al mirqat sai dalili na biyar akan hana daga kabari ya wuce tsani daya malice qala muawiyatu radiyallahu anhu muawiya ibn abi sufyan Allah kare da a gare shi yake cewa inna taswiyatal qubur min as-sunnah lalle daidaita kabari iya daga cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace wa qad rafa'atil yahud wan nasara su kuma yahudawa da nasara me suke yi daga shi suke ya wuce tsani daya sai a daga ai gini ai kuna muna gani a cikin ko a tsayle ko a waye za ga an daga shi ya zama to kamar wani katanga ya katanga ne kawai saka ake mushi kabarrukan waɗanda suke a yahudu nasara sai ce falata tashabbahu bihima falata tashabbahu bihima kar ku yi kamantacceniya da su al yahudu nasara kenan kar zaman to mu musulmai ko muna gina kabari iri yanda yahuda suke ginawa shine abinda muawiya yake faɗi kuma yace minas sunna idan ka ce minas sunna sahabi yace kaza minas sunna yana nufin wannan abu ne da aka kiyaye tun a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan aka iya hukuncin hadisi hadisi kuma ingantacce malik rawahu tabarani fi al-mu'jam al-kabir wa isnaduhu sahih qala fi al-mujma' aw majma' majma' az-zawaid wa rijaluhu rijalu sahih hadisi na shidda wanda duka dalilai ne akan abinda malam ya ambata cewa ka a gina ka a yi rubutu ka a yi kaza ka a yi kaza عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مزلك يتشوى لأن يجلس أحدكم على جمرة لا يمكن يزون أسما قروشي فتحرق ثيابه وأن قروشي يقول ريقك سنكم فتخلص إلى جلده وأن قونا والذي يكي حزوا غفاتا جكينك خير له شين وفي الهيري أغريكا min an najlisa akan mutun ya zauna wa fi riwayatin a wata riwaya kuma khairul khairul lahu min an yata'a shine mafi alheri a gare shi kenan wannan garwashin ya kona ka ya kona rigarka ya kona mazaunayyanka shi yahi maka alheri akan ka zauna ko kuma akan ka taka ala qabrin akan wani kabari to kaga wannan kuma baya tabbata dole sai an yi alama da za a gane cewa wannan kabari ne kina alama kuma shine kasan da za a bar mishi zuwa wani lokaci wanda yake ma'lum sanmal yace akhrajahu muslim wa abu dawud wa an-nasa'i wa ibn majah wal bayhaqi wa ahmad wa riwayatu al-ukhra yace ihda riwayatayhi as-sabi' dalili na bakwai an uqba ibn amir radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo yake cewa la'an amshi ala jamratin aw sayfin in yi tahiya a saman garwashi kawai zalla ko kuma in yi tahiya a saman kaihin mashi a ce sa mashi ka hudda takalma kai tahiya a saman shi ko kai tahiya a saman garwashi manzala ce in yi haka yake ce au akhsifa na ali bi rijli in fudda takalmina daga kafahuwana in yi tahiya a habbu ilayya shehi soyuwa a gare ni sama da ni min an amshiya ala qabri muslimin akan in yi tahiya a saman kabarin wani musulmi in yi tahiya a saman wuta ko in yi tahiya saman kaifin takobi ko in yi tahiya ba ta kalmi shehi alheri a gare ni sama da in yi tahiya a kan kabarin mutum musulmi mazala ya ce wa ma'ubali a wasaƙar ƙuburi ƙadaitu hajjati am wasaƙar suƙi ya ce ban damu ba a tsakiyan kabarruka ne a imana na biya bukata na ko kuma a tsakiyar kasuwa wannan magana mai take nihi tana nihin dai mutum ya yi tahiya a saman kabari wani abu ne wanda yake mai muni kamar ka ce duk ɗaya ko ka je cikin makwanta ka biya bukatanka ko ka je cikin kasuwa ka biya bukatanka ka ga dai kowane ɗaya daga cikin biyun gaba ɗaya mine ne banna ne kenan ka ba a so mutum ya tafi a sama kabari abinda malamai suke ce a karkashin wannan hadisi yuridu annahuma fil qubhi siyani da mutum ya taka kabarin musulmi ko ya tahiya a saman shi ya taka ya tahiya a saman shi to matsayinsu ɗaya yake kamar ya je cikin makwantai ya tsugunda biya bukatar shi ko kuma ya je tsakiyar kasuwa misali misali ran alamin shi ana cin kasuwa ka je tsakiyar kasuwar dole ka ce za ka biya bukatar ka kaga in akwai hankali haka yayu to haka in akwai hankali mutum ba zai taka ba kabarin mutum musulmi kamar ana so manzala yana so ya nuna mana kamar munin abun ya ka baka misali saboda bil misali yattadi'ul maqal wani lokaci aka yi magana an ba misali aka buga ba sai ga abin ya gagara fahimta kenan mutum ya biya bukatar shi a tsakiyar kasuwa ko tsakanin kaburruka a munin da yake da to irin wannan munin ne yake da mutum ya taka kabarin mutum mai imani taka ba taka ba malici akhrajahu ibnu abi shaybah wa ibnu majah bi sanadin sahihin kama qala al-busairi fi zawaidi وقال المنذري في الترغيب إنه جيد حديث من كو دليلي نتقص عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو مرثد الغنوي الله قادر دا غريشي كي تشوى يجد كن نيشي مزالة صلى الله عليه وسلم ينافدن تشوى لا تصلوا إلى القبور كانوا يسلى كنا مسوس كنتن قبر الركع ولا تجلسوا عليها كانوا زونا أسمن قبري mahallu shahid anan shine wala tajlisu wala tajlisu alayha kar ku zauna saman kabari an hana malik akhrajahu muslim wa ashabu sunan al-thalatha wa ghayruhum wa lahu shahid min hadith ibn abbas akhrajahu ad-diya al-maqdisi fi al-ahadith al-mukhtara وقد تكلمت على إسناده في تخريج صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم في تحذير المساجد في تحذير الساجد لاتخاذ المساجد آه لاتخاذ القبور مساجد kenan mala ya magana akan takhrij wannan hadisi alai ta hal hadisi ne mai kyau mala ce wa fi hadhihi ahadith as-salasa dalilun a cikin waɗannan hadisai guda uku da suka gabata gaba daya akwai dalili kenan tun daga hadisi na na bakwai akwai na shidda da na bakwai da na takwas da sun su uku yace waɗannan hadisan me zamu fahimta a cikin su dalilun ala tahrimil julusi wal wata'i ala wal wata'i ala qabri muslim haramcin zama akan kabarin musulmi walwaɗi da taka ala ƙabarin musulmi ƙabarin musulmi haramun ne ma da cewa mazhabu jumhurul ulama'i ala ma na kalahu a shaukaniyu wa ghairuhu lakin haka annawawiyyu wal asqalaniyu anhum al karahata faqat abinda hadisan suke nuna shine haramcin taka kabari ko zama a saman kabari wannan shine abinda aka nakalto daga jamhurin malamai wa ya nakalto wannan magana shine imamu shaukani amma al'imamun nawawi da shi da imam ibn hajar al'asƙalani su kuma sun naƙalto alkaraha ta faƙad an ƙyamaci haka ba a so malicin huwa nassun imamun shafi'i fil ummi kuma wannan shi ne abin da imamun shafi'i shi ma nassanta a cikin littafi shi al'um a kan haramci ko karhanci wa kanalika nassan imamu muhammadun fil athari alal karahati wa qala wa huwa qawlu abi hanifa kina abu hanifa ma ta akan cewa lalle makaruhi ne to wannan kalma ta makaruhi qala shafi'i rahimahullahu ta'ala al-imam shafi'i yake cewa wa akrahu ina kyamatar waqil qabari taka qabari wal julusa da zama walittika alaihi da jinginuwa gida a jinkin a jikin qabari yace illa alla yajida ar-rajulu sabila ila qabri mayyitihi aw maytatihi illa bi an yaqa'ahu fa zalika mawdi'u darurati yanzu misali mutum ne ta irin wannan makwantar da yake cike da mutane ko ina an ka duba kawai kabari ne yake cewa illa baya halatta ga mutum ya taka ayyukina illa Allah ya ji da rajulu as-sabila sai dai idan zama to baka samu wata hanyar zaka iya bi ba dole dole nan ne kawai zaka iya bi ila kabri mai tatihi zuwa ga inda zaka tahi ko kabarin wani dan uwanka ko kuma za a je a binne wani illa bi an yata'ahu babu wata hanyar da zaka bi dole sai ka taka saman kabarin wani saboda makwantan gaba ɗayan shi a cike ke da mutane kamar da wannan makwantan na wala ina kusa haka nan ne kusan duk inda kake gani kawai duka gabar rika ne wasu hanyoyi ma da kake gada bi su ma wasu da ɗan gabar rika ne yake ta bi an yada bi an yada'ahu bi fa- fadhalika mawjudun darurati sai ya zama to ba makawa to anan kana iya taka shi amma shi ma a- a hujja ta darura larura ce ba yadda za a yi amma a wato hanyar bai halatta a gare kai haka wannan magana da imamu shafi yake kenan sai ce fa arju hina izin yace a wannan lokacin ina sa ran an ya sa'ahu akan cewa taka wanda ya akan darura ya samu mahuta akai yace insha Allah in Allah ya ga dama ha wa qala ba'du ashabina wasu daga cikin malaman malaman shafi'iyya suke fada la ba'sa bil julusi alaiha suka ce babu laihi idan ba makawa mutum zai iya zama yace wa innama suka ce wa inna ma sani cewa nuhiya anil julusi alaihi litaghawwudi to wannan matsala ce sabuwa wasu daga cikin shafiya suka ce suka ce babu laifi zaka iya zama a saman kabari suka ce duk maganar da ake na haramcin nan ana nihin ne in wanda zai zauna yayi bayan gari a saman kabari shine abin nan ba nan maganar take litaghawwudi saboda yin bayan gari suka ce a nan ne wannan hadisan da suka suke magana akan haramci da kara duka gaba ɗaya nan ne suka tare suka ce wa laysa hadha indana kama qala wa in kana nuhiya anhu lil madhhabi anan maliki cewa wa laysa hadha indana mu wannan al'amarin da suka ambata ba mu same shi ba a wani waje in banda nan yace kuma wa in kana duk da cewa nuhiya anhu an yi hali a kan shi lil mazhabi zuwa ga jingina wa mazhaba ta shafi'iyya wasu daga cikin malaman shafi'iyya ai at-taghawwudu bi ma'ana in ana magana haramci wai cewa kawai in bayan gari da mutum zai a saman kabari yace faqad nuhiya anhu mutlaqan li ghairi al-mazhabi malai ce mu abinda muka sani na hani kawai an yi hani akan zama a saman kabari mutlaqan magana a sake babu hiran wani kuma mi za ka yi kawo baka ka zauna a sama ya ce lighairil mazhab ya ce wa ka'anna shafi'iyya rahimahullahu ta'ala yushiru ila ila al-imami malik rahimahullahu ta'ala fa innahu sarraha fil muwatta bit ta'wil al-mazkur ana imam shafi'i da ya kawo wannan magana kenan ashabuna da Allah wasu daga cikin mama ma shafi'iyya ba wasu daga cikin malamai sun ambata cewa an karhanta ko an haramta zama ne idan zaman to bayan gari ne mutun zai sai imam shafi'i yake cewa mu dai walaisa haza indana kama kana babu wani a cikin a cikin abin da muka fahimta to yanzu kuma idan shafi'i yake cewa ka anna shafi'i malik cewa ka anna shafi'iyya rahimahullahu ta'ala yushiru ila al-imam malik rahimahullahu ta'ala ana imam al-shafi'i kaman yana nuni ne zuwa ga wa qala ba'du ashabina zuwa ga imam malik Allah ya rahama gare shi fa innahu sarra saboda shi ya bayyana qarara fil muwatta a cikin littafin muwatta bit ta'wil al-mazkur tawilin da aka ambata wani tawili ne shine ya haramta in ba bayan gari mutum zai ba ya haramta in mutum bayan gari ne zai afwan in ko ba bayan gari za ka yi ba ana gaba ba komi to wani shine tawilin da shi ba malik ya ambata a ciki kamar da imamu shafi'i ya nuni zuwa gare shi yace wala shakka yace malik yace babu maka babu shakka fi bulanihi akan cewa wannan magana magana ce lalatacciya imana magana ce wanda ba za a dogara da ita ba yace kama bayyanahu an-nawawi fi ma naqalahu al-hafiz kamar da imamu an-nawawi ya bayyana haka a cikin abinda al-hafiz ibn hajar ya nakalto shi qultu malike cewa nace wal karahatu indahuma karhanci da aka ce yukrahu a can sama an yi bayanin karhanci tun daga abin da ya shahi imamu shafi'i a cikin littafin al-um da al-imamu muhammad sannan kuma da sauran bayanan da suka gabata da magana ta abu hanifa ai duka ce aka sun karhanta sun karhanta to wani irin makaruhi ake ne qultu albani yake cewa nace wa wal karahatu indahuma idza utliqat idan ka saki kalma ta karhanci yace fahiya lit tahrim tana nihin haramci ne ba ba ana nihin ba an ki ko an kyamata a ba kyamata bane haramci ne me yasa malai yace wa hadha wa hadha aqrabu ila as-sawabi wannan shi kusa da abin da yake daidai min alqawli bil karahati fa hasab a ce wai zama a saman kabari kyamar shi ce aka yi amma in mutun yayi laihi ba amma akwai laihi ba laihi bane da yawa makaruhi ne a haramun ne fa hasab malaki cewa wal wal haqu al qawlu bit tahrim maganan da yake na gaskiya shine magana na cewa haramun ne mutai zauna a saman kabari me yasa li'annahu alladhi yanussu alaihi hadisu abi huraira wa uqba saboda abinda hadisin abu huraira zo da shi da hadisin uqba yana nassanta haka mazalla yayi hani kar a zauna a saman kabari to kuma wanda dalili kake da wanda zaka zo ka ci a ba ba haramun bane makaruhi ne kaga babu wannan kenan magana ta haramci ita ce abin da yake tabbatacce malaci lima fihi ma saboda abin da yake cikin waɗannan hadisan guda biyu na Abu Hurairah da Uqba min at-tarhib shadid saboda tsoratarwa mai tsanani da yake cikin su qala jama'atu min ash-shafi'iyyati wasu daga cikin jama'ar shafi'iyya suke cewa minhum an-nawawi daga cikin su akwai al-imam an-nawawi me suke cewa suka ta wa ilaihi zahaba as-sun'ani imam as-sun'ani shi ma akan haka yatahi a cikin littafin subul salam wa mal al-faqih ibn hajar al-haytami fi zawajir sannan kuma shi ma al-faqih malamin fiqh na ibn hajar al-haytami shi ma ya karkata zuwa ga wannan tunani a cikin littafin az-zawajir mi suka karkata zuwa gare shi suka karkata zuwa ga cewa ila annahu kabiratun zama a saman kabari iya daga cikin manya-manyan zunubai me yasa saboda alƙawalin cewa da ka zauna a sama gwanda ka zauna saman garwashi garwashin ya ƙona rigarka ya ƙona mazaunayyanka ya hiye maka alhidi kan akan ka zauna akan kabari shigo ya daga cikin abin da ake lissafa alkaba'ir ko idan ya zama to akwai alƙawalin azaba ko a duniya ko a lahira ko Allah ya yi tsinuwa a kai ko mazalla sallallahu alaihi ya yi tsinuwa a kai to wani ana illisa daga cikin manya-manyan zunubai to suka ce wannan kabira ce ma ba magana karhanci ba aka ce makaruhi ne kaga haramcin ai sama sama ne yawa malika ta lima asharna ilaihi dubi zuwa ga abinda muka yi nuni zuwa gare shi min alwa'idi shadid na cewa akwai azaba mai radadi akan duk mutumin da ya zauna a saman kabari walaysa zalika yake cewa walaysa zalika ani sawabi bi ba'id yace wannan magana ta kuma ita ce take kusa da daidai kenan ba nesa take ba da abin da yake daidai to wannan shine matsalar ta gaban da malin ya kawo ana kusan gabbai guda guda shid guda biyar afwan daga cikin gaban nan guda biyar abu na harku an haramta zama a saman kabari sannan kuma yin gini a sama rubutu a sama sannan kuma lullube shi da yi mishi ado da wasu duwatsu ko karu ko na makamancin wannan ko kuma a ɗauko wata ƙasa daga wani waje a zo a ƙara akan wanda adda kai a sama wannan duka bayanan kenan su ne malin ya kawo musu hujja na bugan hujja har hujja guda takwas ya tabbatar da su kuma ya rushe na waɗanda suke da'awan cewa saɓan haka nan sai abu na bakwai daga cikin abubuwan da aka hana akan ayi a gindin kabari as-salatu ila al-quburi yin sallah ana zuwa ga kaburruka yin sallah zuwa ga kabarurruka malice lil hadithil mutaqaddimi anifan dalilin akan haka hadisin da ya riga ya gabata dazu manzala sallallahu alaihi wasallam la tusallu ila alquburi wala tajlisu alaiha kar ku yi sallah zuwa ga kabarurruka kaga wannan hadisi ya riga ya gabata sannan yake cewa wa fihi dalilun ala tahrimi salati ila alqabri akwai dalili akan haramcin sallah zuwa ga kabari me yasa yace ila alqabri lizahirin nahayi saboda hanin da manzalla a ƙarar yake kar ku yi sallah zuwa ga kabari to kuma ƙarin bayani muke ke nema babu malike cewa huwa wa huwa ikhtiyarun nawawi shine kuma ikhtiyar al-imam an-nawawi fa qala al-minawi fi fayd al-qadir sharihan lil hadith al-imam al-minawi yana fada a cikin littafin shi fayd al-qadir yana mai sharhin wannan hadisin na la tusaddu ila al-quburi yace ay mustaqbilina ilaiha ku sanya kabarin ya zama to kamar shi ne alƙiblar ku kuna kallon shi wannan kabarin ya ce limafihi saboda abin da yake tattare da haka minat ta'azimil balighi na abin da ya sha girmama kabarin girmamawa da ta wuce iyaka li'annahu min martabatil ma'budi saboda za a kai shi wani martaba ta abin bauta yace fa jama'a ya'ni al haditha bi tamamihi bi tamamihi bainan nahy wannan hadisi sai yayi hani wani hadisi ne hadisin hadisin abu marsar al-ganawi da zalla ce la tusallu ila al-quburi yace wala tajlisu alaiha wannan hadisi me yayi fa jama'a sai ya hada bainan bainan nahyi abinda ya shahi hani anil istighfafi bit ta'zimi akan karkure na kabari bit ta'zim ta hanyar a girmama kabarin me akai a ciki ta hanyar ta aka ce kar ku zauna a saman kabari an gane kaga haka yace yace la wala tajlisu alaiha kaga a girma kabari ta hanyar kar a zauna a saman shi shine ya'ani ba bainan nahyi anil istighfar kar a rena kabarin amina shi ba komai ba bit ta'zimi ta hanyar aka ce a girmama shi kar a zauna a saman shi wannan abu na farko ko abu na biyu da hadisin ya kumsa yace wa ta'zimil baligh sannan kuma aka yi hani akan girmamawan kuma da ya wuce iyaka game da kabari sai aka ce wala tusallu ilal qubur kar ku yi sallah zuwa ga kabarruka sallah zuwa gare shi kenan kun girmama shi girmamawan da ta wuce iyaka sai aka ce kakku yi wannan maganar zama kuma aka ce kakku zauna a saman shi saboda kakku nuna kakku ga kamar wani abu walakantuwa ne kenan guda biyu abubuwa guda biyu ne kenan hadisin ya hada sun makala fi mawdi'in sannan kuma al'imamul minawi ya faɗa a cikin littafin shi fathul qadir a wani wuri fi mawdi'in akhar a wani wuri na daban yace fa inna zalika makruhun lalle zama a saman kabari makaruhi ne mana an haramta haka yace fa in qasada insanun afwan sallah zuwa gare shi ko sallah zuwa gare shi ba zama ba kenan fa inna zalika makruhun sallah zuwa kabarin na abu ne wanda yake abin kyama yace fa in qasada insanu at-tabarruka bis salati fi tilka al-buq'ati duk mutumin da ya nufaci wani kabarin wani mutum da yin yayi sallah a wannan wajen saboda at-tabarruka cewa wurin iya da wata albarka ta musamman sabanin wani waje wanda ba shi ba bis salati ta hanyar yayi sallah a wannan wajen fi tilka al-buq'a a wannan al-qubban nan ko a wannan kabarin malin ce faƙad ta da afiddini malam ya azan bihillah wannan mutumin ya ƙirƙira a cikin addinin Allah abinda Allah bai bada izini a yi ba kenan misali ya ce a bari in tahi kabarin wani daidai nan zan je in yi duk da dan Allah ne sallata kuma Allah nake so ya bani lada amma ya kudirce a ran shi cewa wannan wurin yana da wata daraja ta musamman saboda ga kabari ne wanda yake na bawan Allah to wannan duk wanda haka ya kirkira da sunan addini abinda Allah bai bada izini akan shi ba malaci wal muradu karahatu tanzi abinda ake nihi anan yace karhanci na tsarkakewa kenan tsarkake wannan kabarin da tsarkake wanda yake cikin kabarin da nuna cewa akai sallah a gindin abun iya da wata daraja ta musamman qala an-nawawi kaza qala ashabuna imamu an-nawawi yake cewa haka malamanmu suka ambata walau qila bi tahrimihi li zahiril hadisi yace lam yab'ud inda ma za a ce kai yin sallah zuwa ga kabari haramun ne yace saboda dubi zuwa ga zahirin hadisin manzala yace wala tusallu ila al-quburi kar ku yi sallah zuwa kabarruka yace lam yab'ud ba'anar abun da bayanin shi da bayini saba kenan daidai ne babu kuskure a ciki malaci wa yi ukhazu sannan za a ƙara curowa kuma za a ɗauka min alhadisi daga wannan hadisin dai na abu marsar alganawi an nahayu ani salati ila maqbarati yanzu wannan abu na farko yin sallah zuwa ga wani kabari sannan kuma za a iya fahimta a cikin wannan hadisi hallau an nahayu ani salati hali yin sallah fil maqbarati a cikin inda ake binne mutane kuma ya ce fahuwa makaruhun karahata ta harimin an karhanta haka an ƙi haka hiki wanda yake na haramci mana haramun ne ke da mutum ya kalli wani kabari ko kuma ya zo ya cikin makwanta ya yi sallah malin cewa yambari ya cancanta an yi ulama a sani cewa annat tahrimal mazkura wai haramcin da aka ambata innama huwa sani cewa kawai idan lam yaqsid bil istiqbali ta'zim al qubur idan bai nuhata ba da da istiqbal qubur mana fuskantar kaburrukan nan ba yana nihin ta'zimul qubur ba girmama kaburrukan ne haka kawai misali wani katarin ke kama shi sai zo sallah a cikin makwaltai ko kuma sallah yana kallon yana kallon kaburruka shi niyyar shi Allah ba ruwan shi da cewa wanda yake cikin kabarin nan kaza ne ko saboda shi zo a yayi abin shi tsakanin shi Allah ne to wannan duk maganar da ake na cewa makaruhi makaruhi wa da haramcin nan akan wannan maganar ce kenan misali niyyar ka mai kyau ce an hana ka kawai duk imanin ka kai sallah zuwa ga ina zuwa ga kabari ko kuma kai sallah a cikin makwantai mun gane wannan yace wa wa illa fa huwa shirkun to wanda kuma ya zamanto dama da yazo yin sallah zuwa ga diyara diba wannan kabarin dama saboda yana ga cewa wannan mutumin da yake cikin kabarin dan ajin tabarkalla ne a wajen Allah to wannan dama shirka ce shi ba ba hira shi ba dama wai shi wancan inda wanda bai nuhaci komi a cikin ranshi ba shi ne shi ma aka ce haramun ne to shi kuma wanda ya nuhaci wani abu dama da shirka ce ga Allah subhanahu wa ta'ala maliki cewa kala shaihu aliyul qari fil mirqat fi shar'ihi li hadha al hadith aliyul qari yake fada a cikin littafin al mirqat a lokacin da yazo sharhi wannan hadisi na abu marsad al ganawi yake cewa walau kana hadha ta'zimu idan zamanto wannan girmama wanda aka yi haqiqatan lil qabri haqiqa ce ga wannan kabarin nan sannan kuma li sahibihi da wanda yake cikin kabarin yake cewa la kafaral mu'azzim al mu'azzam da ya kafirta shi mutumin da yake girmama wannan kabarin al mu'azzim lil qabr kafara ya duka ya doki cewa a kabarin ne na daban wanda yake cikin kabarin na daban to wannan shi aliyul qari yace wannan shi tuniya na kafara ya kafarta saboda ya yi wani abu wanda ake yi ga Allah zuwa ya yi ga wani Allah ya ce fattashabbuhu bihi makruhun kuma koyi ma da irin wannan makaruhi ne mana haramun ne wa yabbagi ya cancanta an yankuna karahata tahrimin ya matsa da bayyana yace kuma anan ba makaruhi na fiqhu ba ya cancanta ya zamanto karhancin na haramci ne har abada yace wa fi ma'anahu abinda yake cikin ma'ana irin wannan bal aula minu ya ce bari ma kai abinda ya mahi wannan ya ɗaukan kabari mana a je cikin makwanta a sallah ya ce aljanaza tulmambu'a gawar da ake ɗaukowa a ajiye ta a gindin ka'aba ya ce wa huwa min mabtuliya bihi ahla makka wani iya daga cikin abin da aka jarrabi mutanen garin makka da shi kamar yaya haisu ya za'unar janaza ta inda ka'abati suke ɗoko gawar su ajita daidai ka'aba sun mai stakbilu na ilaiha sai su huskanta zuwa gare ta to kagan karatun bai bar kowa ba ya karkace ai an yi a waje kaza ko an yi baya nuna akan cewa daidai ne ana bin dalili ne ba ana bin wani gari ba ko kuma wani mutum to wannan kuma wanda suka suke ga abin da yake faruwa kenan sun yi mu fahimtar da abin yake ci albashi da malam ya kama gana kuma ya nuna haramta haka sannan abu na takwas daga cikin abubuwan da yake haramun ne a yi a gindin kabari as-salatu indaha yin sallah a gindin kabarin ya ce walau biduni istiqbalin ko da ba fuskance shi ba misali kabarin a nan kai kuma a nan kana fuskantar gabas shi kuma kabarin yana hannunka na hannunka na dama yana kusurcinka ke nagu ya ce to wannan shi wani daga cikin abin da ba su mutum ya yi ya ce wa fihi a hadis ya ce akan hawan da magana ne akwai hadisai kamar haka حديث له عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد مسلاتي كسا غبا دينتا مسلاتي ce إلا المقبرة والحمام إن بند مكونتي دبن داكي banda makwantai da bandaki kenan duk inda ba nan ba babu matsala yanzu misali aka a cikin masallacin nan Allah kiyaye misali a ce akwai kabarin wani daga nan to yanzu wanda masallacin yin sallah a cikin shi baya halatta ƙwarai ya zama makabarta to saboda kaga masallaci illal maqbarata wal hammam in banda makwantai da abin da ya shahi bandaki yace akhrajahu ashabu sunan al arba'a illa an-nasa'i wa ghayruhum bi sanadin sahihin ala shart ash-shaykhayn kama qala al-hakim wa wafaqahu adh-dhahabi wa a'alla bil irsal wa laysa bi shay'in walau sullima bihi faqad jaa min tariqin ukhra malai ce wannan hadisi ashabu sunan sun zo da shi banda imamun nasa'i sannan kuma wa ghayruhu wasu daga ciki sun ce bi sanadin sahih cewa sanadin shi ingantacce ne akan sharadin imam bukhari da imam muslim duk da cewa su hudu su hudu da hadisin ba kama qala al-hakim kamar da imam hakim haka ya hodi wa faqahu az-zahabi imam az-zahabi shi ma haka ya hodi wa a'alla wa u'illa bil irsal wa u'illa wasu malamai sun ce hadisin iya da illa kasancewar hadisi ne mursal wa mursalun minhu sahabiyyun sa'ad kenan shi tabi'i bai ce ba sahabi kawai ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ko suka ce ai wannan hadisi iya da illa malai ce wa laysa bi shay'in yace wannan ba komai bane ba wannan sullima bihi yace amma yarda cewa wannan shi ta wannan hanyar yana da matsala yu ai hadisin faqad ja'a min tariqin ukhra ya zo daga wata hanya ta daban salimatin wanda take kubutatta ce minal irsal daga kasancewar shi an yi mursal din yace wa wahiya ala sharti muslimin yazo akan sharti na imam muslim na ansan hadisi wa qad fassaltu alqawla fi dhalika na kalelece magana na da taƙin magana a kan shi a cikin littafin athamaru al-mustatam fil mabhasi sadis a mabhasi na shidda ya ce minas salati na abin da ya shayi magana akan sallah a nan akwai magana da wasu daga cikin 'yan bida suke kawowa na kasancewar kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a yanzu yana cikin masallacin madina wannan kuma bayani akan shi ya riga ya gabata tun a karatuka da aka yi na baya sannan kuma da darura muliha tunda a cikin maganganun da malamai suke akwai irin kabarin da zai zamanto kawai ganin dama ne aka aka sayo shi kuma a yau ana yi akwai malaman da suke ba da wasu yace aka suka mutu a binne su a cikin kabari ko kuma a gindin a cikin masallaci ko kuma a gindin masallaci sai amma mutane kowa daga sun kare sallah su shiga sai su je wancan bangare inda kabarin yake yadda ake yi misali a ce kabarin mazalla yana waje kaza su haka za su so a ƙasar na ana haka ha a ƙauyuka a ƙari sallah ce muku to bismillah ku shigo don da ke da adda a yi Allah kiyaye shi kuma duk wanda bibi nan mun karanta abubuwa da yawa akan shigowar kabarin mazalla cikin masallacin madina e ba wani abin da aka yi shakarin kawai don saboda raɗin kai kwanan makamancin wannan malice asani dalili na biyu da yake nuna akan haramci inda alqabri a wajen kabari yake ci hadisin Anas Allah kare da gare shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil salati bainal qubur mazalla yayi hali akan yin sallah tsakanin tsakanin kabarurruka rawahu al-bazzar min turuqi min turuqin an Anas daga wasu hanyoyi daban daga Anas din dai qala al-haythami fi fi al-majma' al-imam haythami yake cewa a cikin littafi majma' wa rijaluhu rijalu sahih hadisi ne ingantacce qultu albani yake cewa nace warawa ibn al-arabi fi mu'jamihi wa tabarani fi al-awsat wa ad-diya' al-maqdisi a cikin litayish al-ahadith al-mukhtara wa zadu ala al-janaiz sun kara ala al-janaiz kina akan abin da ya shahi janaza kenan baya halatta yin sallah tsakanin kabarruka hadisi na uku da yake nuna akan haramcin haka عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم mazalla ce kowa daga cikin ku ɗauki wani kaso na sallan ka rika a gida ba ana yin sallar farilla ba sallar nafila me yasa wala tattakhizuha qubura kar ku ɗauki gidajen ku zama kamar makwantai me yasa mazalla ka kwatanta gidan da ba a sallah da shi da makwantai saboda makwantai nan ne ba a sallah kenan gidanka kai ma kai zama kamar makwantai misali ba wani sallar da kake wataƙila ɗanka bai taɓa ganin kana sallah a gida ba a ka ɗauki wasu sallolin ka na nafila ka riƙa yi a gida to kaga anan kenan mun fahimci cewa ashe ba a sallah aina a makwantai sai ce wala tattakhizuha qubura akhrajahu al-bukhari wa muslim wa ahmad al-hadithu rabi dalili na hudu مالتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زلا كيتشوا لا تجعلوا بيوتكم مقابر كركو سنجي gidajenku zama to kaman bakwantai me yasa fa inna ash-shaytana yanfiru saboda shaytan yana gudu min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara duk gidan da ake karanta suratul baqara ana sallah ana karatun qur'ani to wannan gidan shaytan yana gudu daga wannan gidan to gidan da ba karanta baqara ba gidan shaɗanu ne wa in ma muku ya karanta ko a cikin sallah da kudu ƙasa yana zuwa yana komowa a kharajahu muslimun wa qad tarjama al-bukhari lil hadisi ath-thalisi al-imam bukhari yayi tarjama ga hadisi na uku da ya wuce wanda shi da hadisi abdullahi dan umar da yake cewa manzon Allah ya ce ij'alu min buyutikum min salatikum wa la tattakhizuha qubura imam al-bukhari yake cewa babu karahiyati salati fil maqabir babin da yake magana akan karhancin yin sallah a cikin makwantai wa bayyana wajha dhalika al-hafiz fi shar'ihi fa qala al-hafiz ibn hajar al-asqalani lokacin da yazo a cikin fathul bari shi kuma yake cewa ma mukhtasaruhu takaitaccen bayanin da yayi a cikin fathul bari yana cewa yace istanbata min qawlihi fil hadisi a nan alimamu buhari ya ce babi da ke magana akan hancin yin sallah fil maqabir a makwantai sai alhafiz ibn hajar yake cewa alimamu buhari ya ciro wannan bayanin da ya na buɗe wannan babin daga abin da yake cikin hadisin da mazala ce wala tattakhizuha qubura kar ku riƙi gidajen ku zama to a matsayin kabari shi kuma imamu buhari ya ce to babi da ke magana akan karhancin yin sallah a cikin makwantai ya ce ai annar kubura laisat bi mahalli lil ibada cewa wai kaburruka ba wuri bane na bautan Allah subhanahu wataala fatakunu salatu fiha makruhatan daka yin sallah a wannan wurin makruhi ne wa qad naza'a al-isma'ili al-musannafa mala isma'ili yayi jayayya da al-musannif al-musannif kenan wanda ya wallafa litta yayi jayayya kin da ibn hajar fi hadhihi tarjama ko kuma a ce isma'ili yayi jayayya da imam al-bukhari ta hanyar cewa a wannan babin ya za a ce mashi babu karahiyati salati fil maqabir fa qala me yake jayin da yake ce mashi al hadisu yace yana wannan hadisin dalun ala karahati salati fil qabri la fil maqabir akwai wanda daga cikin malamai da ya tashi sharhin wannan hadisi sai ya nuni akan cewa Imam al-Bukhari da ya kawo wannan hadisin ya ce babi da ke magana akan karhancin yin sallah fil maqabiri a cikin makwantai ko fil maqabiri haka shi imamu bukhari ce shi kuma isma'ili sai ce a yace alhadis wannan hadisin dalun abinda yake nuni akan shi ala karahati salati an kyamaci yin sallah fil qabri akan kabari la fil maqabiri ba a cikin makwantai ba tabbubin da imamu bukhari shi imamu bukhari ya ce makwantai ko shi ko yazo ci a ba hadisin bayana ne akan makwanta ba yana ne akan kabari saboda cai wala tattakhidhuha qubura kar ku dauke su a matsayin kabari ko kabarruka qultu albani yake cewa nace qad warada bi lafzil maqadiri al maqabiri yo ai yazo da lafazin nan makabaran makabartan ba gaba daya yadda shi imam al-bukhari yayi kai isma'ili ai yazo da wannan lafazin ai na yake كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ كما إمام مسلم يزول شد حديث أبو هريرة يكتشوا لا تجعلوا بيوتكم مقابر شكرا وان بخاري يكتشوا باب كراهية الصلاة في المقابر كان نفس الشيء كان كان إسماعيلي ركتنك لكير إمام البخاري كاشا كسا imam al-bukhari ya hika gaskiya saboda ga hadisi ma ya zo da lafazin da shi imam al-bukhari ya aiki da shi wajen bawwaba bawwaba ka hadisin wa qala ibn tin ibn tin yake cewa ta'awwula yake cewa ta'awwuluhu al-bukhari aw ta'awwalahu al-bukhari imam al-bukhari ya awwala hadisi ya bayani shi ala karahati salati fil maqabir kyamatar yin sallah a cikin makwantai yake cewa ta'awwalahu jama'atun wasu kuma daga cikin malamai sun fasarta hadisin ala annahu akan cewa inna ma fihi abinda ke ciki annadbu ila salati fil buyuti ba ana nihin an karhanta sallah a makwantai ba ana nihin ce ana so ne ku sallah a gidajen ku iz al mauta la yusallun saboda su mutanen da suka mutu ai ba sa sallah kina kar ku riki gidajenku a matsayin makwantai saboda suke cikin makwantai ba sa sallah sun mutu kun gane haka wasu suka ce sauran su ɗaya tawilin da suka kina suka ce tawilin da aka ce mazala ya ce la ta ji anu buyuta kun makabira kar ku sanya gidajenku zama kawon makwantai ba ana nihin hana sallah cikin wasu gaci ana nihin wai kar ku zamanto a gidajenku ba ku a sallah kamar yadda gawa busa sallah makwantai shi ne abinda suka ce a wai haka ake ne tawil da suka kenan idil mauta la yusallun yace ka annahu qala la takunu kamar abinda manzon ya faɗi wai a cikin su a fahimtar su a cikin hadisin la taj'alu buyutakum maqadira wai la takunu kal mauta kar ku zama kamar matattu alladheena la yusalluna fi buti wadanda ba sa sallah a cikin gidajensu ina ne gidajensu wahiyar qubur su ne kabarrukan su kenan ku ku rika sallah a gida kaga wannan tawil gaskiya ta yi nesa da yawa قال يتي فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك يتي بياني أكان جواز الصلاة في المقابر وأتي أي أنباد داما ينسل أما كنتي يتي أو المنع منه كوكو نزو يتي آ kawai sallah a makwantai wani abu ne wanda yake ana iya yi kenan ka zo ya ce a magana na cewa ka a yi wani abu ne wanda yake rushe ya ce a cikin wannan hadisi ba inda za a fahimci haka falaisa fil hadisi ma yi ukhadu minhu zalika a cikin hadisin nan ba a fahimtar haka kenan ko hanawa koyi a cikin hadisin da shi wannan la taj'alu buyutakum maqabira kar ku sanya gidajen ku zama kamar makwantai fa inna shaytan shayatin saboda shaytanu yafirru min albayti alladhi tuqra fi surat al-baqara shine anan malike cewa fa amma jawazu salati fil maqabir a ce an ba da daman yin sallah a makwantai awil man'u minhu ko kuma hana sallah a makwantai shi wannan hadisi na abu huraira falaisa fil hadisi a cikin hadisin kwata-kwata babu ma yi uhazu min huzarika inda za a iya kamo yin ko kuma ko kuma hani gaba ɗaya su kun gane saboda shi magana da yake ana yana magana akan hadisi abu huraira ai akan shi da suke magana ko suka ce ai to tunda ta ai tawilin kaza ku rika sallah a gidajenku tunda suwa kar ku gaba da gidajenku kamar makwantai saboda suke cikin makwantai ba ka sallah shine imam al-albani yake cewa to amma bar maganar gaba ɗaya shi wani hadisin amina shige shi a kawo wani hadisi na daban saboda a cikin wannan hadisin ba abin da yake nuna akan halaccin yin sallah a makwantai kuma kamar da ba abin da yake nuna akan haramcin sallah a makwantai a cikin shi wani hadisin bizzat bana sauran hadisan qultu yace in arada annahu la yu'khadhu minhu bi tariqil mantuqi fa musallamu albani ya ce na ce kenan wani magana makaranta ta baya ya cikin maganar da shi imamun nawawi a cikin sharhin shi da yi shi yanzu albani shi ne zai magana sai ce in arada idan imamun nawawi yana nihin annahu cewa lalle la yu'khadhu minhu ba a iya kokowa daga cikin shi wannan hadisin na abu huraira a yake cewa bi tariqil manquqi a ce ai ba iya huddowa a cikin hadisin ta hanyar furuci na hana yin sallah a makwantai ya ce fa musallamun wannan wani abu ne wanda mun miƙa ai mun yarda mu ma lalle a cikin lafazin hadisin ba abin da yake nuna akan haka fa musallamun mun gane abin da albani yake cewa kenan in dai ta hanyar lafazi ne la taj'alu buyutakum maqabira fa inna shayatin yanfiru min albayt alladhi la tuqra fihi surat al-baqara yace mun yarda a bangaren da shafi furici babu abin da yake nuni a cikin wannan hadisin akan cewa ka sallah a cikin makwantai yace in kana nihin haka fa musallamun to mun yarda yace amma wa in arada nafiya zalika mutlaqan amma in yana nihin cewa a ai tunda wannan hadisin bai zo da shi ba shikenan kawai an kore gaba daya mutum zai iya sallah a makwantai mallai yace fala a ba haka bane ba me yasa faqad qaddamna mallai yace hakika mun rige mun gabatar da wajha istinbatihi fuskar yanda shi istinbate shi wa qad naqala ibn al-munzir an akthar ahli al-ilm ibn al-munzir ya ciro daga wajen da yawa daga cikin malamai ya ciro annahu mustadallu bi hadha al-hadisi cewa sun kawo hujja da wannan hadisi ala anna al-maqbarata akan cewa makwantai laysat bi mawdi'il lis-salati ba wajen yin sallah bane kira yana ne ta hanyar lafazi ne wanda an bar mushi amma yana nufin ma'anan hadisin ma kawai gaba ɗaya kai kumsa a ba haka nan bane ba saboda gashi an samu da yawa daga cikin malamai kamar ibn al-munzir yake cewa sun tayi akan cewa lalle al-maqabira laysat maw bi mawdi'in lis-salati malai yace wa kaza qala al-baghawi haka imam al-baghawi fadi a cikin sharh sunna wal khattabi haka imam al-khattabi ya fadi qultu albani yake cewa nace wa haza wannan maganar ta ƙarshe huwal arjahu shine abin da hirin jayi cewa annal hadisa wannan hadisin da aka karanta ya dullu ala annal maqbarata yana nuni akan cewa makwantai ba laysat mawdi'an lis-salati ba wajen sallah bane ba la siyama bi lafzi abi huraira barantana ma wanda yazo a cikin lafazin abu huraira fa huwa asrahu fi dilala shine mafi hutowa hili a wajen kawo hujja wa qaulul isma'ili maganar isma'ili kuma da yayi me yace me isma'il ya ce magana da muka wuce yanzu ya ce aiwa alhadisu dalun ala karahati salati fil qabri lafi lafi al-maqabiri yawa kana rika rika abin da aka huda ba yace dullu ala karahati salati fil qabri shi yana nuna akan an kyamace yin sallah a kabari ne ba a cikin makwantai ba kenan gindin kabari daya amma a cikin makwantai yana ga babu laifi malai ce wannan ƙaunar ismaili faɗar shi da ya yi wannan ma'abu khalafatihi tare da cewa ya saba wa as-sarihati ma'ana wanda yake wanda ya huto ɓaro-ɓaro bi hadisi abi huraira wanda ya huto a cikin hadisin abu huraira malai ce fala yahsunu baya ingantuwa ko kyautatuwa hamlu hadith ibn umar alaihi ba za ka ɗauka hadith abdullahi ɗan umar ba a ce ai magana da ismaili yake ɗauka na cewa ai ana nihin ba ana ana nihin alqabr ne ba ana nihin almaqabir ba ne ba kaga tawili ne ba'id yace li anna salata fil qabri yace saboda yin sallah fil qabri a cikin kabari yace ghairu mumkina ada ai abin da baya ma yiwa al'adance sallah cikin kabari kaga tawilin da yake nima ma Imam Bukhari raddihu sai zama to tawilin shi wani abu ne wanda a hankali bai yiwa adatan a al'adance bai yiwa a zo a ce za a iya yin sallah cikin kabari dole zaman to a ina ne ko ana fuskantar kabari ko kabarin a gefe ko kuma a cikin makwanta malai ce fa kaifa to yaya yuhmal kalamu shari'i alai ya za a zuwa ɗauki maganar addini a ɗora a kan abin da an san tabbas bai yi ba wa ƙaunar ibn tin yanzu ba da yake ce magana ibn tin kuma da yake ce almauta la yusallun shi kuma tawilin da ya na cewa wai hadisin yana nihi akan cewa kar ku sanya gidajen ku zaman to kamar makwantai ku rika sallah me yasa aka kwatanta su da makwantai saboda su wanda suke makwantai ba sa sallah yace wannan magana da laysa bi sahihin albani yace kwata kwata ba haka nan bane ba me yasa li'annahu lam yarid nassun saboda babu wani nassi da yazo fi shar'i a cikin shari'a yun fi zalika wanda yake kore yake kore haka ko kuma yake bayani akan haka yace wa huwa min al-umuri al-ghaibiyyati ai iya daga cikin ma al'amarin da yake gaibi ne kace wanda suke cikin makwantai kace ba sa sallah kai ka sani ne eh shi ibn tin da mazalla ya ce wala tusallu aifan sallu wala taj'aluha qubura sallu fi buyutikum wala taj'aluha qubura ku yi sallah a gidajenku kar ku dauke su a matsayin kaman me kaman kabari ibn tin sai ya ce ana nihin ba ana nihin haramci sallah ba kwanta ba a ana nihin wai gidajenku kar su zaman turan da ba a sallah kamar da a makwanta ai ba a sallah dan suka mutu ne ko to shine albani yake cewa kai da ka zo ka wannan maganar ba wani nassi na shari'a ba ya zo nuna cewa wanda suke cikin kabarin su ba sa sallah sannan kuma sanin suna sallah ko ba sa sallah wani al'amari na gaibi ko ba ka ba shi ne cewa huwa min al'umuri da gaibi iya daga cikin al'amarin gaibi allati la yanbaghi albattu fiha illa bi nassin wanda baya halatta wani zo yanke magana qaulan wahidan sai da nassi yace wa zalika mafqudun nassin kuma babu shi kace wanda suke cikin kabarin su ba sa sallah babu wani nassin da yake nuna kanta ba sa yi mal albani yace kai bal bari ma qad jaa ayya ma zo a cikin shari'a ma yubtilu itlaq alqawl bihi wa abin da yake nuni akan lalacin magana akan rishin inganto magana da ibnu tin ya faɗi saboda wasu nassi sun zo sun nuna wasu suna sallah bayan kuma sun mutu a cikin kabarin su kuma nassin ya tabbata kenan bayanin da ya akan cewa kar ku ɗauki gidajenku kamar makwantai saboda makwantai ba sallah wannan kuskure ne saboda wanda suke wanda suka mutu ba sa sallah suna sallah cikin kabarin su kamar yadda gashi nan bayanin zai zo yake cewa huwa salatu Musa alaihi salatu wassalam fi qabrihi hadisi ya zo ya tabbata akan annabi Musa yana sallah cikin kabarin shi kama rawahu kamar yake cewa kama ra'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul usriya usriya bihi kamar yadda manzo ya ganshi a daren da aka yi aka tai sama da shi ya ce alama rawahu muslimun fi sahihihi magana tana nan a cikin sahihi muslim ya ce wa kazalika kamar haka kuma salatul anbiya alaihi salatu wassalam muqtadina bihi ai mazalla yayi sallah ga annabawa gaba ɗaya lokacin da ta sama kaga anab su ma fi tilkan laila a cikin wannan dare shi ma a cikin kabarin su ne suke saboda sun mutu yace kama thabata kamar da ya tabbata fi sahih a cikin sahih bukhari bal thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ma tabbata mazalla yace al anbiya'u ahya'un fi fi quburihim yusalluna yace su annabawa rayayyu ne a cikin kabarukan su kuma suna yin sallah kenan ibnu tin yayi ne ya fadi kwarai kwa wannan tarjuma da yake nan bata yi ba مالك أخرجه أبو يعلى بسند بإسناد جيد وقد خرجته في الأحاديث الصحيحة ina ga tun da akwai nisa kafin mu je zuwa ga gaba ko lokaci ya riga kare ne kamata insha Allah ta'ala mu tsaya kenan muna magana da akan abin da ya shahi as-salatu inda al-qubur sannan kuma da haramcin yin sallah kenan gindan abin da yake kaburruka ne اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد a ƙarin bayani akan bayanin da muka yi wajen bayanin da malam albani yayi a can cikin gabar da take magana akan ziyaratul qubur ziyartar makuntai ai anan mun karanta dalilan da malam ya bada akan rishin halaccin in za a yi addu'a a kalli ina a kalli kabari ko cha ina za a kalla al'ibla sannan maganar da malam ya a cikin a wannan waje dalilin da ya bada dalili ne wanda ya tahi nesa da yawa me ya tahi nesa da yawa kawai hada addu'a yayi kai tsaye da sallah yanda ba a iya yin sallah sai a alqibla ita ma haka addu'ar nan ba a iya yin ta sai a ina sai alqibla wannan maganar da ya faɗi da abin da ya tayi zuwa gare shi lalle wannan mai kira shi da suna bayani ne amma wanda yake ba'id kuma daga cikin malamai akwai wanda suka fahimci haka da yawa sai dai magana ce wadda ba a iya yankewa a kanta saboda babu wani nassi karara wanda ya zo nuni akan cewa kawai baya halatta ku kewaye misali kabari ko wasu daga nan wasu daga can wasu daga can ana ta'adda babu wani nassi karara wanda yake nuni akan haramcin haka amma magana ta akalli alƙibla kuma wannan magana ce wadda tabbas malamai da yawa sun yi ta saboda sun ɗauki addu'a a matsayin me a matsayin sallah tunda ba a sallah sai alƙibla ita ba a yin ta sai a ina sai alƙibla wallahu alam Ibrahim